بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirar alqur'ani mai girma wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul sajda wanda insha Allah wa ayyau zamu dora inda muka kwana wanda zamu tashi ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi wanda Allah yake cewa yudabbirul amra wato shine wanda yake yana jujjuya al'amura mina sama'i daga sama ilal ardi zuwa ga ƙasa mana shine Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya al'amura tun daga sama zuwa anan ƙasa da muke zaune shine mina sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi sannan daga baya al'amari kuma zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki fi yawman a cikin wani yini wanda yake kana miqdaruhu gurgurun shi yinin alfa sanatin ya kai shekara dubu gurgurun yawan shi irin na duniya in mata orduna daga irin abinda kuke lissafawa irin na duniya ma'ana shine a kwanukan a yini a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana yini na lahira yini daya matsayin shekara dubu ne namu wanda muke amfani da shi a nan duniya wannan aya tana kama da ayat da Allah yake cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yunazzilu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma wanda Allah yake magana cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci sammai guda bakwai haka nan su ma kasai misalin su ma'ana ya halicci kasai su ma guda bakwai kamar yanda ya halicci sammai guda bakwai kuma gashi yunazzilu al-amru bainahunna al'amari yana sauka tsakanin su sammai din al'amura suna saukowa tsakanin su sammai din ga ainihin daga sama zuwa ƙasa din to shine Allah madaukakin sarki ke magana cewa wato yana saukar da al'amurra waɗanda sun ka shafi tun daga watan ruwan sama zuwa watan waɗansu dai abin da yake saukarwa daga sama na ni'imomi waɗanda Allah maɗauki su yake azuta bayi da su wato shi ne ma'ana wannan al'amura ɗin da Allah ke magana shi yake saukar da al'amura ɗin daga sama ɗin saboda haka shi ne Allah maɗaukin sarki yake magana cewa shi yake saukar da waɗannan al'amura mina sama daga sama ira zuwa ƙasa don haka sai ya zama dama duk mafi yawancin abubuwan da za su sauka ko kuma duk abubuwan da Allah yake azurta mutane da suwa to matsayin dama shi Allah yana lissafa su cewa daga sama yake saukar da suwa shi yasa zaka je yana cewa a wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin halitta gaba daya yana sama ne da duk abin da an kawo mutane alƙawari na na ni'imomi da aljanna da sauran komi da komi to dukan su gaba daya daga sama ne ake saukar da suwa to shine Allah yake magana cewa a yana saukar da al'amuran nashi daga sama zuwa ƙasa ɗin wato shi ne kuma na muka duba Allah ya ce fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin a wani ne wanda yake gwargwadon shi ya kai shekara watan dubu ma'ana shi ne yini guda na ainihin shi can lahira to daidai da shekara dubu yake namu nan duniya to kuma wata aya za ka ji mai kama da wannan ayata Allah yake cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'uduna yini a wurin ubangijinka to kamar shekara dubu ne irin wanda kuke lissafawa na nan duniya wata aya kuma cikin suratul salisa sa'ilu zaka ji kuma Allah ya cewa nan kaji ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi wannan ya kuma da record ya kamata da kuɗi kuɗi a saboda haka wato shine yake cewa gwargwadon shi a wata a can cikin suratul ah, salasa ilu kenan nan ya ce ah, ta- ya ah, ya aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin can wurin kuma yace 50 alf sanatin to kaga nan wurin an ce shekara dubu nan ne miqdaruhu alf sanatin fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin a cikin wani ne wanda gwargwado ne shekara dubu ne to kuma can cikin sa'ad sa'ad aka ce fiye mai kana miƙidaru hamsin na alfa sanati shi kuma an gaci shekara dubu hamsin to ka gana wani in mutum bai tsaya ya lura ba ko an kabi abin da malamai suka ce ba sai mutum ya ga kamar kenan to ko an ci karo da juna kenan wanda aya ta ce shekara dubu dubu yini a wajen ubangijinka to daidai yake da shekara dubu kuma wata aya an ce shekara daidai yake da shekara dubu hamsin kaga an san bambanci kenan to sai malamai suka ce a wato shi mawkif din ne na tashi alkiyama ma'ana matsayi matsayi ne ya kai ɗaiɗaiɗai guda dubu hamsin ɗin ma'ana dubu dubu haso hamsin don haka sai ya zama za ka iya samu a nan matsayi na- wannan matsayin ana iya shekara dubu ana yin wani abu daban sannan shekara dubu kuma wani wurin shi ma har adadin haka na haso hamsin ɗin sai ya zama kenan sun kace ita ga ayar da a cikin wannan sura ta suratul sajada tana gwadin wata mokifi guda ne shekara dubu ɗaya ɗin tunda dubu ɗaya ɗaya za a yi guda hamsin ma'ana sai ya zama waɗanda abba musulmi ba za su yi shekara dubu a cikin wata kala azaba daban a shekara eh, shekara dubu a cikin wata kala azaba sannan sai a canza musu wata kala su shekara dubu cikin ta ita ma ita ma a ƙara har zuwa shekara dubu hamsin to shi ne sun ka ce ita wacce ta sala sa'irin tana magana ne kan cewa wannan mawakif din ne bambancin su din guda guda guda hamsin din koga kuma tana magana ga mawakif kwala ɗaya shi kuma to shi ne aka ce watan nan ana magana cewa watan yau mai inda rabe ka ka alifi sanatin mai mata orduna kenan to amma sai malamai suka ce to sai dai wayannan abin da yasa an ka ce shi yi nan tashi alkiyama watan ya kai shekara dubu ga lissafin duniya in za a yi ga kwanuka irin naman zanen duniya shekaru mana duniya shi a kwana guda na can lahira shine matsayin shekara dubu naman zanen duniya ne to sai aka ce saboda tsananin watan ita ban tsoro din ne na tashi alkiyama din da kuma irin a tsoraci-tsoracin da a cikinta shi yasa mutum zai ganta wanda ba musulmi ba zai ganta kamar shekara dubu din to sannan amma aka ce ga shi mumini shi kuma ba haka nan bane ba ta kai ma watan kamar yanzu a ce lokaci yayi na sallah farilla ba kamar a zo a yi wallahi ayi sallah da komi ga mumini shi duk tashi alƙiyama gaba ɗaya ne iyaka ta yawan haka nan shi gare shi shi yasa ka ji Allah na cewa ah, ah, alal kafirina gairu yasirin ga kafirai ne yin tashi alƙiyama din baya da sauki kaga kenan tunda bai da sauki ga kafirai kaga kenan ga musulmi yana da sauki kenan to shine aka ce ba haka a ga mumini shi kuma bai wuce watan eh, kamar sallah sallah falilla daya to kuma shine aka magana cewa to ita shi alƙiyama da za a yi duk irin waɗannan abubuwan da za a yi na ban tsoro din da irin wahalhalun da za a sha da irin zafin rana da za a yi da duk abin da za a yi sai kuma aka ce amma ban da waɗansu bayi daga ciki wanda su kuma saboda mutanen matakai matakai ne daidai kowa daidai matsayi ne a wajen Allah da kuma irin yanayin saukin da zai samu shine nan a cewa cikin tafsiri ya kawo wani hadisin da yake magana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan a, Allah madaukakin sarki na farko da shi wancan din na cewa ana sassauta- ana sassautawa din ga mu'mini shi ma hadisin ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaita daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa watan yawman kana miqdaru 50 alf sanatin dinnan yace to watan abinda manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'min hatta yakuna ahaffa alaihi min salatin maktubatin yusalliha fi dunya kamar sallar farilla ya mutun zai to wahala ta shari'a ma da duk irin wanda haka ana cewa za a sha wahala za a yi mi za a yi mi to a wurin muminai masu imani to kamar sallar farilla ne kawai haka imam ahmad ya roce wannan hadisi din sannan a watan aka ce mataki mataki ne shi tashi alƙiyama din nan za a samu sauki a wurin wasu haka shine wanda Allah manzo Allah sallama yake bada labarin cewa watan anna lillahi azza wa jalla ibada ubangiji mu dauke sarki yana da wasu bayi waɗanda su tashi alƙiyama din wannan wahalar da ba cikin ta yace laysu bi anbiya wala shuhada su waɗannan mutanen ba annabawa bane su ba kuma ba shahidai bane su ba amma a duk da haka ne ya gabi duhumul anbiya wa shuhada'u da annabawa da shahidai duk gaba ɗaya kowa cikin su yana sha'awar waɗannan mutane yana jin ina dai a ce wa- wato ma'ana da annabawan da shahidan waɗannan mutane suna burge su kwarai da gaske suna ba su sha'awa to shine sai manzo sallama ya ce alama jalisihim saboda matsayin wurin zaman su wa qurbihim min Allah da kuma kusancin su da Allah Allah ya suna sauke shi goya saboda haka a to shine yake cewa to bayan manzo Allah ya bada labarin waɗannan mutanen cewa wato sun na da wannan matsayi a wurin Allah kasancewar a za su zauna annabawa da shahidai suna sha'awa da suwa suna burge su suna ganin shawar su to shine karshe sai daga baya sai yake cewa sai wani mutum ya zo ya durƙusa ga manzon Allah sallama sai yake ce mashi a to su waɗannan mutane da su ba annabawa ba su ba shahidai ba amma da annabawa da shahidai suna ganin shawar su sai ce to manzon Allah kamata ya ka ba mu sifa su suwa ne waɗannan mutane din waɗanda suke da wannan matsayi to shine sai manzo Allah sallama ya ce masu aka ce sai da fuskar manzo Allah sai ta yi haske duk ya ji dadin tambayar kware da gaske sai ya ce mashi a hum unasu yace su unasu waɗansu mutane ne watan daga cikin min afnadin nasi wa nawazi'un qaba'il daga cikin kabilu suke daban-daban ba kabila kala guda bane kuma lam tasil bainahum arhamun ba wata zumunta da tsakanin su mata kare mata wanda kusa gare su amma da iyaka ta habu fillahi suna soyayya ce ta saboda Allah kawai tsakanin su da mutane abokanin su suna soyayya ne saboda Allah wanda safu wanda safu kuma sannan suna yin watan a fillahi suna soyayya saboda Allah to da haka sai ya ce to su waɗannan mutanen ya zaɓa Allahu lahum yawm al-qiyamati manabira Allah zai aza musu wani minbari min nurin na hasken tashar kiyama din fa yujlisuhum alaiha sai Allah ya zaunar da su bisa ga wannan minbari fa yaj'alu wujuhahum nura kuma za a sanya huskokin su suna da haske haka nan wasu ya bahum nuran tuhafin su ma farare ne masu haske yafza'un nasu ran tashar yawm al-qiyamati ran tashar kiyama din mutane suna cikin tsoro da tashi hankali amma su wala yafsabuna su ba su tsoron komai hankalin su banci cikin natsuwa suke da aka ce wahum awliya'ul lahi su ne waɗanda awliye na Allah alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanuna waɗanda ba su da tsoro ba su da bakin ciki ran tashar kiyama din wannan Imam Ahmad cikin rusu wannan hadisi din da aka shine kaga malamai suka ce to anan kaga nan da aka ce irin tashar kiyama yana da tsanani da wahala ga waɗanda ba su yi wanda ba musu yi wake ba waɗanda an mutanen kirki na kwarai to su kuma watan a tsakaninsu suna da sauki ba su da wahala wannan duk wahalar da ake ba da labarin ba za su yi ta ba a ciki ba sannan a, kuma a, wani hadisi manzo sallama yake cewa za a umarci waɗansu mutane har yanzu a ce a je a shigar da su aljanna sannan kuma za a yi masu hisabi wanda yake hisabi mai sauki lokacin ne eh, ake cewa kamar yadda wannan hadisin kamar yadda aka rubuta daga sai da Aisha radiyallahu anha sai ta zo sai take tambayar manzo sallama da ce to amma manzo sallama ya za a yi a ce akwai wasu mutane waɗanda za a yi masu hisabi mai sauƙi za su shiga aljanna ba tare da wata wahala ba shi ne sai a ta ce to shi ne da lokacin da ita sai da aisha maza Allah suke ba da labarin cewa za a yi wannan hisabi din ko kuma to shi ne lokacin sai take ce mashi to filaka a a abi take ce maza Allah filaka watan fansa ta tabbata da kai ya fa saka ma'ana tabbata da da niyya manzo sallama shin waye alaysa yaqulu lahu azza wa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ah take cewa to ai ko lalle naji alqur'ani Allah madaukakin zaki na cewa ah akwai waɗansu mutane waɗanda za a yi masu hisabi hisabi mai sauki kuma gashi wasu wuraren kuma ana cewa za su za a yi wurin hisabi din to za a sha wahala irin wahalar da ake ciki to kuma yaya abin yake to shine sai ce mata abin da ake nufi al'ard ne ake nufi ma'ana za a zo ne kawai da kayan shi mutumin iyaka dai an ka zo sai da an zo da su a ce wannan ka da an bincika kayan wani za a tabbatar da kayan wani to shine sai Allah ya bada umarni cewa to ai kawai a wuce da shi ne kawai shikenan ma'ana ba a bincike shi yasa sai ya ce amma in hisabi ne za a tiriyan tiriyan ya ce to wannan kan kowa sai an mai azaba ya haka ne to shine sai ya ce abin da ake nufi dai watan za a yi abin da cikin sauki ta inda iyaka dai mutum da an tabbatar da wannan kayan cikin falala ta Allah sai Allah ce ko ya wuce wannan kuma an kwana misali ba wani abu ne ba ko ba tunda ko ganin duniya duk ana ganin misali haka ne tunda dama duk abin da ka gudana cikin duniya ko can misali ne ne da lahira tunda yanzu ai kana gani kana zuwa da motar ka kana tafiya a jami'an tsaro su tsaye da mutum sai sun mai bincike na kwakwam kuma yana nan wasu mota wata mota tana zuwa kawai ɗaya ga an ba ta wuta wuce ba sai ya tsira ita ba to kaga ai kowanne duniya Allah ya haka nan ko to shi ma haka nan wajen Allah nan in ka kula waliyan duniya ne na Allah aka haka nan ai ko shi ne to can kuma waliyan Allah ne na lahira su kuma su ne za a ba za a ba hakan ga wanda ba binciken to sun zo kawai shi ne za su ci kaga shi yasa ita duniya da ba ko can duk misali ne ko can duk abin da gani yana gudana duk irin misali ne na na ita duniya din sannan a bayan haka nan kuma har yanzu shi bari sake kawo wani hadisin da manzon sallama aka rubuta daga sayyidina Abdullah bin Abbasin radiyallahu anhu yake cewa ya da kullul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisabin yace cikin al'umman nan tawa duk irin wahalhalun da ake magana ta shi kiyama za a yi za a yi kaza yace to cikin al'umma ta akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna amma su ko hisabin ma ba a yi masu kai tsaye za a ce su shiga aljanna kurum to shine a yake cewa to su ne waɗannan mutane sun humar lazina la yasarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna yace su ne mutanen da watan kasan can da suna da irin abin da suke ma ake ce ma to kamar a ce surkulli ko menene wanda zaka ji ana karanta wasu abubuwa ba ayoyin alqur'ani bane ba wasu addu'o'i ne masu ma'ana ba irin da na jahiliya din an gane kuma yana addu'o'i ina jan koyar zalai ba a rasa su ko to irin waɗannan abubuwan misali mutum ya zo ya karanta su kuma da su ya dogara ba wai a wannan mutum zai karanta wannan alqur'ani ko kuma na wata mai addu'a ce mai kyau ba a irin waɗannan abubuwan da za ka samu ko yanzu kana iya samu wasu tsofaffi can mata musamman ko kuma su harkoki na na abin nan na na halkar bokancin zaka ji wasu suna irin waɗannan mata ne wayannan addu'o'i ne kuma sai ka ji addu'a ba ta da alaƙa da harkar lalaci ko kaɗan ba ta da alaƙa da alqur'ani ko kuma wata addu'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi ya bayar to shi ne ya ce to waɗanda za su shiga aljanna ɗin waɗanda ba su irin wannan abun ne ba su irin karanta waɗannan abubuwan nasu na shirme ɗin wai kuma da su sun ka dogara su ne suka yi addu'a da su su ne Allah zai kare su ga su ne wani abin zai kare su to ya ce waɗanda za su shiga aljanna nan ba hisabi to waɗanda ba su yin wannan abun ne na ɗaya kenan na biyu kuma ya ce waɗanda ba su yin canfi ma'ana shi ne yanzu da abu ya faru walmaki mace ya miƙa lamarin ga Allah ya san da Allah ne ya kawo abu sai ɗikuno ya ce a'a ai wani ne shi ya tsiman kaza to su ma ba su shiga aljanna ɗin ba su cikin tsarin wanda za su shiga wanga aljanna din wanda ba hisabi ne shi ma da mafi yawanci da waɗanda abubuwan zaka isko ana kwafa abuwa kwarai da gaske sai ka ji da abu ya faru sai ka ji an ce ai wani ne ya mashi in mata ne ba da sun tana da kishiya na Allah kila musamman ta ta wani wata bida wurin bida magani wurin wani boka ko bokaya sai kawai a ce ai kishiya ce ta mata magani kuma mafi yawanci ƙarya ce misali ba gaskiya bane ba to waɗanda suka irin waɗannan abubuwan to su ba su cikin waɗanda za su shiga aljanna waɗanda ba hisabi suna annabi ya wani ce ban da su ba masu irin waɗanda abubuwan to ba su shiga aljanna ɗin su kan sai an yi hisabi kuma an kai hisabin nan kaga ba a san wani abin zai kaya ba to Allah ya mara sauki Allah ya samar daga cikin waɗanda za su shiga ɗin ba tare da wahala ba wannan kuma Imam Bukhari shi ya rubuta wannan hadisi ɗin ah to don haka kaga kenan shine sai malamai suka tabbatar da cewa tashi alƙiyama nan da ake magana dai yana da wahala to amma dai ga waɗanda suke ba muminai ba amma waɗanda an masu imani su kan sauki gare shi gare su ba su da wahala to sannan sai Allah ce zalika an kanta shi
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من دين
to sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika to wannan ubangiji madaukakin sarki wanda yake mahalicci din nan mai jujjuya al'amura daga sama zuwa ƙasa ɗin nan to zalika shi wannan fa ubangijin nan shine wanda yake alimul gaibi shine masanin duk abin da ɓoye wasu shahadati da kuma duk abin da an bayyane ma gaba an khalqi duk abin da ya ɓoyo ga bayi to shi Allah ya san da shi ya wa ma hadara da kuma abin da yake ga fili karra duka Allah ya san da shi ya kuma al-azizu shi Allah shine wanda yake mabuwayi ar-rahim kuma shine wanda yake mai jin kai da ahli da'atihi ga masu yi mashi biyayya har yanzu sai Allah ci gaba da bada sifar ubangiji da yake cewa allazi shi Allah ɗin shi ne wannan wanda ahsana kulla shay'in khalaqahu shi ya kyautata kowane irin abu khalaqahu da ya halitta ai wani zai ga an rubuta khalaqahu wani kuma ya ga rubuta khalquhu ina jin haka insha Allah saboda haka duk ana karanta dukan su sun zo da haka ne Allah zai ahsana kulla shay'in nan ya ka ce khalaqahu kaga ya zo da siga ta fi'li madiki nan wato allazi shi Allah shine wannan wanda yake ahsana kulli shay'in ya halitta ya kyautata dukan komai khalaqahu da ya halitta in an kame da shi khalquhu kuma lam in an kame dauri a wannan kafin din kuma an kama ta ru'a sai zama badalul istimali kenan ga ka'ida ta nahwu daga wannan kullu shay'in din to haka sai zama allazi khalaqa allazi ahsana kullu shay'in khalqa khalaqahu ko ko khalquhu din ji yayi sannan wa bada khalqal insani shi Allah shine wanda yake ya fare halittar mutum min dinin daga tabo ƙasa kenan aka kwaba thumma ja'ala nasalahu sannan sai Allah ya sanya zuri'a shi wannan mutum din min sulalatin min ma'in mahinin watan daga digo na wasu ruwa wanda suke masu rauni aka ce da'ifin wato ruwa masu rauni wanda dufatul mani shine digo mani da shi Allah ya halicci mutum Sa- to nan kaga yana magana ne da cewa ya halicci mutum annabi Allah shi ka karanta shi okay okay hada mana
ثم نسل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
to sai Allah madaukin sarki a ya ci gaba da bayani cewa to bayan duka shine masanin abin da boye da bayyane ya ce to shine wanda ya kage halittin halittar mutum min dinin daga tabo wato aka ce shi annabi adamu shine ake magana tunda an sani annabi adam da ƙasa da tabo an kai shi wanda Allah ya a- an ebi ƙasa ne aka kwaba ta da ruwa an ka halitta shi da sura irin ta mutum ne amma kuma da ƙasa sannan daga baya Allah ya busa mashi rai bayan ya busa mai rai sannan ya umarci mala'iku da dukkan su gaba ɗaya su yi mai sujada ta gaisuwa wanda ƙarshe mala'iku sun ka yi amma shi ɗin shi kaɗai ne ya ce ba zai yi ba ya ce saboda shi ya fi annabi adamu ai don shi annabi adamu an halicce shi ne da ƙasa shi kuma an halicce shi ne da wuta saboda haka shi ko yana ganin wuta ita ta ƙasa tunda ko wuta ta yi ƙasa shi ya za a yi to shi dan karita da abin da ya yi watan ya yi sujada wanda malamai suka ce kaga eh, suka sa suka ce wato nan babban abin da ya hana shi dan ya yi ma shi annabi adamu sujada watan ya yi mai hasada ne saboda kasancewar ah, shi an an riga halitta shi dan ya yi shekaru dubbai masu yawa kamin a halicci annabi adamu to amma kuma sai ya ga yanzu wai gashi an halicci annabi adamu yanzu bayan an halicci annabi adamu wai kuma sai gashi an bashi girma sama da shiya an ce shi ma sai ya tura durƙusa ya gaida shiya to sai girman kai da hasala ibe shi ya za a yi shi da wanda an ka halitta yanzu shi kuma shi zai tafi zai gaida shiya sai ce ba zai yi ba kaga karshe duk dai abin da ya faru ya faru dama aljanna shi dan da yake eh, shi shi dan din dama aljanna yake ciki yana yanzu yanda yake so karshe kaga da bai yi imani ba ko kuma da yake yin wannan sujada to sai Allah ya kore shi ya ce to ya fita ya ban mashi aljanna ce ukhruj min hafa innaka rajimin don haka sannan karshe shi kuma annabi adamu aka bai da shi a cikin aljanna din ya zauna wanda shi dan kuma ya dawo ya kokarin wanda za yi sai ya hitar da shi din shi ma daga ciki wanda ya zo a ya ta samu wasu wasi ya nuna wa annabi adamu cewa to ai wannan ya cinya da kaga Allah ya ce muku wala taqalba hadhihi shajarati dinnan ka kuci wannan ya ce ya ce ma na haku ma rabu kuma an tafi masu illa an takuna malakai ne au takuna min alkhalidina ya ce abinda ya sakon haga Allah ya hana ku ci wannan ici din don ga ku dawama aljanna ne saboda ita wannan icin an gaci su dawama akan aljanna ka ji ta yadda hito musu ya ce musu kuma in mutum ya ci ta yana zama mala'iku don ɗaga ku zama mala'iku shi yasa ce ku ci ta kuma wa qasama huma inni lakum malamin nasihina kuma ya rantsi musu da Allah ce shi wallahi nasiha ce ga musu gaskiya ce ga musu kuma ƙarya ce kai musu wai bukata ce dai a su ci din dai a haitar da su shi ma amma su wada an kame shi ma to ƙarshe annabi adama suka suka ci wannan ici din sannan aka dawo da su to amma malamai suna cewa ba halifi ne annabi adama yana ba kar a kalli kamar ya saba wa Allah ne abin da ya faru ba haka bane ba saboda tun farkon halitta ta shi kamar a halicci annabi adama ya anka ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan Allah ya ce zai sa halifa ne nan ƙasa to sai an kalli ce annabi adam an kalli shi aljanna ai aljanna ba kasa eh, ba kasa take ba can take sama to kaga tun nan ne tun da kaji Allah ce zai sa annabi adam ya zama halifa ce to ka san zama nan aljanna ko can ba dawa ma zai ba tun da nan kasa an kace za a shi halifa to amma ka san shi ubangiji a komi yana sa mashi dalili yana iya yin komi kai tsaye amma sai sa dalilin sa kamar yanzu wanda an ka san misali ai Allah shi ka maganin yanwa amma bai mana ita sai mun ci abinci ko sai yasa ya ci abinci shine dalilin da zai samu koshi misali sanar wajen yin wani to shi ma inda Allah ya ga dama sai ya ci annabi Adam kawai kawo shi duniya shikenan amma sai aje shi akwai dalilin da zai sanyawa sannan a dawo kasa din to dalilin shine na cin wannan cin yadin shi yasa a ci sannan a dawo nan in ba a ci ba a dawo nan kasa din kuma ai shi Allah ya ne dawo nan kasa za a sannan haɗu kaga ashe tsari ne haka Allah ya tsara ko can wani malami ya ce amma kuma ai shi gaskiya dawar da an kai duniya shi ko da ba ba karuwar da ya samu ciki shi kwa- karuwa guda ɗaya ta ishe shi ciki ya ce saboda in nan duniya da an ka tauna an ka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ka ta kaɗai ta ka buge shi da an ka tauna duniya an ka haifi manzo Allah cikin ta inda ba a tauna duniya ba da ba a haifi manzo Allah ba shi ba to saboda haka eh, don haka shi yasa sai ya zan a aka dawo nan duniya din nan ƙasa to nan kaga shi halitta ta annabi adamu da ƙasa shine an kai da ƙasar a wani wurin kuma za ka ji a cikin alkur'ani don waɗanda ba ba musulmi ba suna masu ƙalubalanta alkur'ani sai ka ji suna cewa alkur'ani wani wuri abin da ya ce min salsalin kalifar kare ya ce an halarci mutum da gini wani kasan irin ginin tukunya hakan ga kamar da aka gina tukunya ta ƙasa ya ce kuma wani daga shi an ce min ɗinin lazim kamar kamar kamar da da- da- da ƙasa hakan ga laka mai mai- mai mai abukan ga wani kuma ya ce min hamadin masnunin an halicce shi ne da wata ƙasa mai wari hakan ga to shine wasu na kalubalanta qur'ani suna cewa wai qur'ani ya walwala kai ne ya ci da ƙasa min turabin ya kuma ya ci da ƙasa wadda aka kwaba laka ya kuma kuma ya ci da wata ƙasa mai wari kuma an ci da kuma gini mai kamar tukunya to wani a gaskiya ciki wani zaɗakewa kaga misali in mutum ba ya karatu ba kaga sai ya gano ha abin hausa ya ga kamar akwai walwala juna ciki to to shine sai malamai suka ce to ai abin duk ɗaya ne dan haka kula na farko da an ka ce min turabin daga ƙasa an ka halicci annabi adam ai ita ƙasar da farko tana nan ƙasar ta haka nan ne sannan an ka ebo ta to ai sanda an ka ebo ta din ne take ƙasar ba a sa mata ba a kwa- wata ba a mata komi ba kaga sanda an ka ebo ta an ka zo kamin a mata komi tana nan turabin din ƙasa ne to na biyu kuma sai an ka kwaba ta kaga ta zama kamar- kamar laka kenan caɓogo min ɗinin lazimi kenan mai liƙe hannu kamar ka kwaba ƙasa ta abin da ta yi lauki hakan ga to ɗinin lazimi kaga bayan an kwaba ta kenan ta zama haka nan min hamadin masnunin kuma mai wari da an ka kwaba ta da masu da an ka bai ta ce makocin an sani kuma yan ƙasa ta ce ma da ma tana yin wari ko to sannan ne an ka yi to kuma ya zama gini kamar tukunya shi kuma bayan ta an kwaba ta ta yi wannan cima ta yi wannan warin sannan sai an ka gini an ka yi shi annabi adam an ka halitta shi kuma an ka aje shi na sai da ya bushe sai da ya daɗe kame a busa mai rai ya zama min sassanin kalfa haliki na kamar gina tukunya kenan dai sannan daga baya an ka busa mashi rayuwa ɗin to kaga sai an gace kaga ba inda ba magana walwala juna ciki duk daidai suke iyaka mataki mataki ne kawai ai kamar yanzu ne misali sai ka zo ka ce ai duk mutum ai an halicce shi ne da dug- da digun mani sai kuma ka dawo ka ce a'a kuma ai an ce ai da jini ne an kai shi kuma ka dawo ka ce a'a an ce ai tsoka ce ne sannan aka kusa mai rai kaga shine misali ko amma ai kaga mataki mataki ne daga wanga sai wanga daga wanga sai wanga shine an kai to shi ma wani halitta ta annabi adamu shi ma iri ne ne an kai daga wanga sai wanga daga wanga sai wanga aka kawo ga haka din to shi ne nan sai Allah yake cewa to amma shi annabi Adamu bayan nan zuri'a ta shi ko malmakin su ma a halice su da ƙasa to sai ba a yi haka nan din ba duk da ke kamin zuri'a ta shi kaga an halice ita Hawwa ita kuma tunda bayan an halice shi an busa mai rayuwa to sannan a kuma aka ebi a wazatai ta hagun sai an ka halice ita Hawwa din shi yasa kaji ana cewa wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا wato shine Allah ka magana cewa ah, sai an ka ebi a wazat ta shi annabi Adam an ka ci ta Hawwa din wannan shi yasa kaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato su mata duk yanda mutum zai ji ya ji dadin zama da wata mace tana da dama dama tana roji shi to sai dai a samu sauki ne amma su da ma da a waza an ka halice su don haka karkatacci ne suwa ba kuma yanda za a yi su ta tsaye daidai abin da tashi don kamar a wazan yanzu misali ka diba da kyau a gani in kai layya misali a wazan nan tara goma ce ce su ne ka sisa miki tsaye daidai bai yiwa sai dai a takari to haka nan maza ce sai dai takari ta mace inda su haka sai ta dawo daidai abin da aka kare wata ya ce kuma saki shi ne aka kare wata in dai sai ta dawo normal gaba ɗaya wai shi kenan ba wata matsala ko kaɗan ina to amma dai ana sun a ce sun kwatanta misali ba wai ana ba su dama bane ba annabi ya ce su tayi bane ba a'a Allah bai yarda da wannan sun kai ta abuwa rashin kunya kuma ka Allah zai kama su da azaba kwarai da gaske za su amma za su rashin mutunci da rashin arziki da rashin ladabi da rashin biyayya da menene to Allah zai kama su kuma zai azabtar da su dan in ba su ma mijin nasu biyayya ba ba su ba aljanna ko kamshin da ba su ji balle su shiga to saboda haka amma da yawa abai gita na kuskure to shikenan an san akwai abin da kuskure to amma duk lahin da za ta aikata na ganganci to wannan kan sai Allah ya kama ta kuma kana samun wani lokaci ma sai ka samu wasu matan da rashin wayo sai ka gama san ta yi abu kaza na ɓacin rai ne da gangan za ta yi ba kuma bai hana gobe ta ƙara yi kuma ko da ka mata magana yanzu gobe kuma shikenan ta nuna ai shikenan to sai ai hakuri amma kuma gobe kuma za ta yi jibi ma haka nan banda haka za a yi ta tafiya kuma wannan ne ba ta zama biyayya ba gaskiya bai irin wannan din ba in kuskure ya faru ta gano ta kuskure to shikenan ta gyara har in kuskuren zai ƙara faruwa ya kamata a ce kila sai bayan an daɗe ne ƙwarai wata rana ta ɗan manci ne an bayan an daɗe ƙwarai sannan bai ƙara faruwa amma dai kullum kullum wannan ba magana kuskure ganganci ne shi wannan to kuma wannan ma ko Allah bai yarda da wannan ubangiji mu dauke sarki da ya kowa hankuri ma bai juriya mutum ya ta yallahi da gangan ya ce ma Allah na tuba kuma ya ƙara koma ya ce na tuba ya koma abinda annabi sallallahu ya ce duk mai irin wannan ba'a ce ya kawo Allah mai tuba da gangan ya ƙara koma ya ce to yana ma Allah ba'a ne kal mustahzi'in bi rabbih kan mai wa Allah izgili da ba'a to kaga Allah fa bai kai zuciya ne to balle mata da miji misali wanda ta mai ganganci yau ta ta ce mai ta bashi hakuri ta mai da shi ba wani irin tana mai wasa da hankali kenan ko dan ya zama yawo da hankali kenan kawo mutum lahi da gangan ka ce mai hankuri shi kenan tun da kaga hankuri wa kai kuma gobe ba ka bari kuma sai ka kara kuma ka ce mai kaga wannan bai cikin tuba ba cikin tuba ne mai kyau ba wasu to wata annadamu alama fata nadana mautu ya da ya sani bisa ga abin da kai kuma wanda ya to Allah ya uda ila zambe kuma yayin bai kara komawa amma ayi a koma ayi a koma bai zama tuba ba wannan ba wannan shine aka halicci ta Hawwa da ainihin awaza shi annabi Adamu din to shine sai Allah ya ce to amma kuma daga baya sai aka sanya watan zuri'a shi annabi adamu din da ita hawwa din don bayan an sauka da sunan duniya sannan sun ka zauna da kaga duk duniya su kadai duk fadin ta gaba ɗaya su biyu a cikin ta ka san dai ko ba irin duniya gaba ɗaya ko garin ga an ga ce duk fadin garin ga mutum duk a ciki ne subhanallah ai ya masa yawa balle duk fadin duniya gaba ɗaya annabi adamu sai hawwa su kadai sun ka sauko ciki ne ba kowa to sannan kuma a hankali ne sun ka shayarwa ha an kai yawa kuma ka amince bayan an yi yawa nan kusan an yi wata halakawa ta duk duniya gaba ɗaya kuma lokacin annabi adam annabi nuhu ba ai an yi ruwan dufa da ko ai duniya an halaka mutum 81 an halaka su duka kuma 80 din nan ba su ƙara haihuwa ba mutum uku din ne haihuwa cikin su diya annabi shi nuhu din su uku ɗaya ne sun ka sake haihuwa duk duniya yanzu gaba ɗaya to kaga to shine Allah madaukakin sarki ce to ita wannan sauran zuri'at to duka Allah ya yi ta ne ita kuma min sulalatin min ma'in mahinin daga watan digo na ruwa wanda suke ba komai ba lakantacce sai daga ji ana cewa haunar maza ga ana cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ai sannan mutum ana ba koyi bane shi ya wanda yake cewa alam na khalaqakum min ma'in mahinin ba mu ne mun kana ce ku doron suke ruwa wanda suke walakantacci wanda ba koyi ba to shine Allah yake cewa to shi dan adam din sauran zuwa annabi adamu ta haka an kalace su sannan sun masawahu sannan sai Allah ya daidaitar da halittar shi annabi adamu din wa nafaha fihi min ruhihi ya busa rai ne a cikin sa sai aka ce sun masawahu nan malamai sun ce lamirin yana iya komawa tun da an kula da usulubin ayat abinda an ka ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada a khalqal insani ko kaga an ka ce an kalice halitta mutum min dinin to sai sun ka ce to nan da an ka ce sun masawahu din nan damirin nan yana koma ne zuwa ga shi annabi adamu din don haka wai sai Allah ya daidaita da shi halitta ta annabi adamu din wa nafakha fihi min ruhi yabbusa da dai shi wasu sun ka ce a'a lamirin kuma yana komawa ne zuwa ga da an ka ce ai sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahinin to zuri'ar tashi din ita ake nufi sun masawahu sai Allah ya daidaitar da shi dan adam din wanda an ka halitta da wannan digun mani din a cikin mahaifa haka sun ka ce shine mahaifa sun masawahu Allah ya daidaitar shi a cikin mahaifa wala fa fihi min ruhi kuma ya busa mashi rayuwar shi duka dai malamai sun fassara da haka nan sannan aka ce kuma da Allah ya ce min ruhi daga rai ne aka ce wannan shine yake ce ma idafatu tashrifin wato Allah ya jingina ran ne gare shi don girmamawa kamar yadda ka san misali sai ka ji an ce baitul lahi ko dakin Allah masallaci kenan don girmamawa ne an ka ce mai dakin Allah to shi ma nan ne ba ana nufin misali rai na Allah wai Allah addare irin magana wanda muka numfashi da shi ya ba sai ya ɗebe shi daga cikin zatin shi ba ya sanya wa mutum ba shi yake nufi ba wai ma'ana daga cikin rai wanda yake mallaka na Allah haka irin shi ma ruhul lahi annabi Isa kenan shi ma duk don saboda idafatu tashrifin ne don girmamawa ne Allah ya jingina wannan da zuwa gare shi din to shine aka ce sai Allah ya busa rai daga cikin rai ne ga shi dan adam din sannan waje allakum sam'a sai Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya amma sai Allah ya ce duk da waɗannan abubuwan kalilan ma tashkuruna ɗan kaɗan ne waɗanda suka gode ma Allah ga ni'imar ta masu ɗin wanda ya hankali ba a ga cewa an samu na ji da gani da zuciya waɗanda na al'amura ne wanda suke manya ƙwarai da gaske wanda yanzu misali kamar yanzu shi ji ɗin da an kai magana kaga ji wani abu ne fa mai girma ko mai muhimmanci wanda ta hanya ta ne mutum zai iya jin sautin wani abu wanda zai iya cutar da shi ya ya gano ai walalle sautin abincin da nika ji mai cutarwa ne yanzu misali mutum baya ji inda za a zo a buɗe wuta da bin daga bai jin ƙarar ta shi kaga ana iya cutar da shi ba tare da sani ba amma in yana ji zai iya ji nan take ba ta ɓata lokaci ba zai gano wancan a wannan haɗari ne in ma motsin wani ne wanda ya kaso zai cutar da kai misali ya zo da ya yi motsi za ka gano akwai motsi wurin ka da Allah kila motsi ne na wata dabba mai cutarwa ko kuma wani mutum ko menene dai to wannan motsin taimako ne ga mutum kuma sannan watan wannan jikin da Allah ya yi wa mutum yana taimakawa ga sannan kuma kaga in mutum na so ya tabbatar da haka yanzu misali in ka kalli wanda a kurma baya ji nan za ka gano a shi ji ba karamin ni'ima ba su kware da gaske kuma kamar yadda taba hudu kwanan baya cewa ji din nan girma gari shi kware sai ka isko yanzu kamar wanda an likita wanda zai koyon karatu ne likitanci sai ya taya ta karatu ne ya taya ya yi karatu ne ya yi digirin shi ya yi masa din shi ya yi daftarin din shi duk kokololin da zai kawo na karatu na shi ya kai amma sai ka isko akan abu guda ɗaya ne kila sai ka isko kunna ɗaya ne ka karatu kai ne ba abin da koyo shi kaɗai ne ya koyo abin da ya kusa kunna ɗaya wani kuma sai ga haure ɗaya ne zai gari ba gani gari shi ɗaya ne zai karatu wani idanu wani ga sunan duk kala kala kadi ba ga shi ko Allah duk waɗanda abin gaba ɗaya tara su duk yana da ilimin nasu duk wani cikin ilimin ne shi Allah maɗauki suke ɗan iba ɗan ƴan ma wasu daga ciki amma ka tsaye duka ƙarashi da shekarunka da kashin kuɗin da za ka ji na karatu amma ka abu guda ɗaya za ka koyo kuma ko shi ne sai ka sa abu da ka ɗan sanya ne kurum to kuma ƙarshe in wannan abu ya samu matsala sai ka isko an samu matsala don da wani ya taɓa yin irin wannan wanda ya samu matsala ta ji to babban ne yana da kuɗi sosai wanda shi duk wani abu in allura za ka ajiwa yanzu haka zai ji ta wadda kamar gwada ka san an buga wani ƙarfi da ƙarfi allura in za ka aji ta sannu haka zai ji ta kaga bai zannuwa cikin ko ina kenan dole kila sai dai a sa cikin yan ɗakin na da gilas gilas ko inda ba a jin ƙarar sautin abubuwa to ya je wajen neman magani a kasashen waje da komai ya kashi miliyoyin kuɗi sosai da gaske sai gano a shi sannan da ya gano cewa lalle wato a shi ji ba karamar muhimmanci gare shi ba kuma tsada gare shi a shi to shi yasa kaga ashe watan tun da ka jina Allah ya ce wa lakum sam'a ya baku ji din nan to nan za ka gano jin nan da Allah ya jinjinawa ya bamu to ba karamar fa'ida yanzu nan gurin ga misali kamar yanzu dukkan cikanci da ake ta yi in mutum bai da kunnan bai ji su balle ko haya ji me aka faɗi me an ka ce balle ma haya ce aro da wani abu wanda zai aiki da shi to sannan ce wani amsara da gani shi ma shi ma gani kaga wani abu ne mai girma wanda idan nan naka shine zaka amfani da suwa wanda zai hana ka ba za ka tai wurin tafiya ka kasa ganin hanya ka balle ka faɗa cikin rami wanda cutar da kai ba in ka kalli wani abu wanda aka tahi da wannan ganin nan naka zaka gano wancan abun mai cutarwa ne cutar da kai zai wancan abun kuma wanda ma kana bukata sai ne bari ka tai ka same shi duk ji watan waɗannan watan a ganin nan shi ne yake wannan aiki kuma ka yanda kamar yanda da faɗi misali kaga irin na shi kowanne daga cikin suka isko irin hikimar da Allah ya sanya mashi irin misali kaga irin shi kunni din da ake magana irin tsarin da Allah ya same shi ma Allah ya same shi tsaro a ciki irin waɗannan ɗan ruwan nan da a cikin kunnin nan suna da fa'ida kwarai da gaske saboda tsaro ne don kan wani ƙwaro ya cutar da kai cikin kunnin ne saboda duk ƙwaron da ya shiga cikin kunnin in dai har ya shiga ciki ne ya shiga can kurya to mutuwa za shi kuma saboda da ya dan tsotsi waɗannan wannan dan ruwan da a cikin kunnen nan mai kamata da waɗannan to yana ɗauki da wani irin tsaci to mutuwa za yi wai tsaro ne an kai don kai ya ce ya shige shiga macin kwakwalwa ya baka matsala sai an kasashe na sai da ya mutu na kame ya kai ga kwakwalwa ta ka saboda duk abin da ta kwakwalwa da an kai kwakwalwa an samu matsala kenan da shi sa kaga koda koda hadari an ka samu kwayan mutum ta dan juya to sai ka isko ya samu matsala to wai don gudun kan hakan ta faru wani ƙwaro shi gan kunni ya kai ma ga can kunya ta kai mama illa to shi yasa sai an Allah ya kawo wannan tsaro din ya sanya maka shi ma idanun kaga su ma haka kaga irin yanda Allah ya tsara su ga fari kuma ga baki ciki kuma irin shi abin da ka ganin fa wani iko na Allah yanzu in ka kula ai zaka ga kamar irin camera ta dauka hoto ko ga waya misali in ka diba ai da abin da ya ka dauka hoto in zaka diba dan tsito ne dan girma ne misali ai ba duk waɗin wannan abin ga nake ba ne ka ɗauka hoto dan wanda ka ɗauka hoto dan kaɗan ne to shi ma dan abin da ya gani cikin ijiyar mutum shi ma dan ƙarami ne ba duk waɗin ijiyar ne ka ganin ba an gane ba duk duka ne ka ganin ba to duka haka Allah ya tsara su akwai kuma ruwa cikin ijiyar nan sannan ga kuma irin tsaron da Allah ya sanya baka tun daga wannan a fatan mai kyamtawa tsaro ce ita ma wannan gashi shi ma ga agirji shi ma don matsayin tsaro ne an ka sanya wannan fatan da an ka yi saboda da kaga wani abu wani iska ya taso da wata kura ko wani abu kaga sai ka rike jiya ka shikenan kaga an baka abin da tsare an ba sanya ma ita ba to iska ya taso duk kura ta taso cikin injin nan ta yi fa kaga akwai matsala kawai sau da gaba za ta yi aminci ba kawai to sannan kuma kaga in wani kwaro ne zai zo shi kuma ya hau kanka ko wani haki da ya taho misali dan karamin kwaro irin ko kiyashi ko wani karamin haki aka wannan gashin bisa gari shi da tsayawa kai kuma da ya kwanta zaka gane wani saboda shi ma tsaro ne shi wannan gashin duka to duk Allah ya tsara waɗannan abubuwan sannan ya ce wa afi ita zuciya ita ma kaga ita ce ma daga ma ɗaya komai da komai da ɗan duk ita ce jikin ko tunda ina fi jisali mutukaci idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu yace ala wa hiyal qalb zuciya kenan duk ita ce jagoran jikin gaba ɗaya in ta yi kyau duk jikin gaba ɗaya zai yi kyau in kuma ta ɓaci duk jikin gaba ɗaya duk ɓaci zai kuma ka diba ga irin wata iko na Allah wato in za ka dafa kaga buga wannan da zuciya mutum ta kai tana da alaka da duk jikin jikinka gaba ɗaya yanzu misali da za ka samu wata jijiya taka sai ka dan aza hannunka ko ta kanka ko ta wani wuri ka dan aza hannunka gare ta za ka dan ji tana motsawa za ka ji tana motsawa to duk sadda ita wannan zuciya ce ta yi wannan bugawa ta halba jini ne ta ka halba da ba duk cikin rafta jujin naka gaba ɗaya sannan ne za ka da ka ji ta motsa to zuciya ka ce nan ka kula da kyau tare da ka ji suna motsa da zuciya ka mai bugawa da duk wannan jujin naka duk waɗannan abubuwan waɗanda Allah maɗauki suke dushin a cikin hikimomi waɗanda ga sunan wanda sai dai a ta koyon karatun ba a yi bakin abin da aka yi makashi ba a iya sanin komai ciki ne sai dai a san abin da aka sani shi yasa kaga watan ba karamin ni'imomi ne waɗanda Allah ya yi ma mutane cikin jikin su ba amma mutum bai ganewa sai ya zo ya ta wasa da irin abin da Allah ya mashi sai kaga Allah ya baka lahiya amma kaga mutum yana wasa da ita ya zo shi ne hawan mota yana ganganci yana wani shirin wani menene wanda da ya faɗo kuma shi kenan sai ka iske kashi a an samu matsala wanda kariya ana gani yanzu mutum kariya ɗaura mutum ya yi an ga abin da ke faru sai kusa shekara guda kana mutum yana kwanci kamin ya warke kuma ƙarshe in ba wani ikon Allah ma da waya ko sarki kuma daidai ne to shi yasa kaga watan waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a cikin cikin ɗan adam da Allah ya ce ya sanya mutane ji da gani da zuciya ce amma duk da haka ne ɗan kaɗan suka gode ma Allah bisa ga wannan ni'imar da ya musu sai Allah ya ce
وقالوا أئذا بذلنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu su kafirai suna cewa yanzu a iza balalna fil ardi yanzu wai idan mun ka mutu mun ka bace a cikin ƙasa wai ma'ana shine in gibna fiha bi an sunna turaba muhtal bi turabiha wai ka san ayi mutum ya mutu kaga zai rubi ne kuma shi ma zai zama kasar gaba ɗaya to shine suka nufin wai a aiza dalanna in mun ka bace fil ardi a cikin ƙasa ma'ana mun ka zama kamar ƙasa mu ma mun ka zama ƙasa yanzu inna la fi khalqin jadidin yanzu kuma mu za a sake dawowa da mu cikin wata sabuwar watan halitta sunan suna tambaya ce amma ta musu ne tambaya ba ta yadda ba ce su suna gani abin bai yiwa ne a ce wai mutum ya mutu kuma sannan za a tayar da shi ya kamar wanda yake so shi ne suka mamaki aka ce istifhama inkari tambaya ce suka yi amma ta musu ba ta yadda ba Allah ce bal ya ce bal da hum su kafiran nan bila rabbihim kafiruna suna kafircewa ne da watan haduwa da ubangijinsu kafaru bil ba'th sun kafirce tashi al-kiyama don haka su ba su yarda da cewa za a yi ruwan tashi al-kiyama din ba to shi yasa suke faɗi wannan magana to shi ko kaga wannan Allah ya gaya musu kul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakfuru fi sudurikum ko ƙasa da ƙashi ba ƙasa don wani lokaci har ƙasa suna ɗauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙashi na wani musai irin wanda ya dade ya tsufa dinnan ka sanin ƙashi ya dade kwarai har gari ka zama ko sai su zo da shi gaba manzo Allah suna murmusa shi yana gari suna cewa yanzu wannan kaka ce Allah da tayawa shi na da ke ce masu ai ba wai suna ganin zai zama ko ƙasa da ƙashi ko menene ba ko da duci zai zama ko karfe mutum ya zama sai an tace haka babu wata halitta wanda Allah za a cewa wanda ya halitta halitta farko kuma a ce maimaita ta gagari shi kaga ko mutum yawan na aiki yayi abu yana iya maimaita gure balle Allah madaukakin sarki wanda ko can bai koya ga kowa ba kuma shi ya kago abin shi kanshi subhanahu wataala to shine Allah ya ci gaba da shi kula ta wafa
wala yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
to sai Allah madaukakin sarki ce kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa shine yake karbar ran kuma na shi yake kashe ku shi mala'ikan nan allazi wukila bikum wanda an ka wakilta shi gare ku ya karbi rayukan naku ne shine bi qabda arwahikum da karbar rayukan ku sannan summa ila rabbikum sannan zuwa ga ubangijin ku ne turja'una za a sake mai da kuwa hatman kuma dole sai an yi haka ne din to nan har malamai suna magana cewa to anan wurin Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul mautin allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa shi yake kashe ku sai sun kace kuma in kadima wata aya abinda Allah yake magana yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ka kashe rai sanda za ta mutuwa kuma na an ce mala'ika kuma can an ce Allah shi ke kashewa wani wani kuma Allah ya ce tawaffatu rusuluna wa hum la yufardiduna mala'iku mala'iku wato manzanninmu su ka karɓa rayukan su ka kashe su to ya za a haɗawa wata aya ta ce manzanninmu su ka kashe wata wata aya ta ce mala'ika guda ne ka kashe wata wata aya kuma ta ce Allah ne ka kashe wata to kaga nan shi ma in ba sa na tsawon kwarai ba sai a ga ko akwai rikici ciki shi ma to malamai suka ce da haka da aka ce wato nan da aka ce malaka mala'ika mutuwa shi kashe shi kadai dinnan da aka yi magana da kuma inda aka ce mala'iku tawaffatu rusuluna manzanninmu wa na mala'iku da yawa kenan malmakin guda sai aka ce dama ko ta shi mala'ikan mutuwan yana tare da wasu abokai ne wanda suka tare da su su wanda karako shi wurin karɓar rai wanda an ce kuma yan aka zo suka ci gaba da ciruran mutum tun daga aka yi fate ta kafa har ya kawo zuwa ga makogarin shi wannan iya kawo na sannan sai shi mala'ika zai yi sai ya sai ya ce su dakata sai ya ciruran daga cikin rayuwar jikin mutum kaga yan aka kalli nan ne su sun ciro sun kawo ga bakin makogar mutum kaga ba mutum bai mutu ba amma sannan shi kuma a zarar din shi kuma wanda an kawo wakilta din shi kuma shi zai cire kiwa din sannan a mutu kaga kenan mala'iku da ne kenan ko tunda su ma sun sa hannu ciki misali an yo sannan shi kuma mala'ika zarar shi ma zo iya din kaga kenan a cewa da an kai mala'iku ka kashewa haka nan ne kenan tunda ɗan rake ne sun ka zo shi kuma da an ka ce mala'ika shi kashewa shi kuma wato saboda shi ne ka cire kiran kuma shi a jagora shi a babba tun da an sani yanzu misali ga gida in an ka ce an dai mai gidan yana nan ai kaga ga dacewa aka gidan wani amma kuma alhali in ka zo gidan kila kana isko yana da ɗaya manya da suna da aure suna da mata gidan amma ba a sa da su cikin lissafi ko kaga su ka ba su to shi ma mala'ikun tunda shi a jagora shi a babban su kaga sai a ce mala'ika shi yake nan tunda shi ne babba a ciki sannan da an ka ce kuma Allah shi yake kashewa sai an ka ce ga hakika ake nufi saboda shi kai ne mala'ikan mutuwa duk wanda za a yi ya kashe mutum bai tsayawa sai Allah ya yarda bai iya karɓar ran naka dole sai Allah ya yarda shi yasa shi kai ne bai karɓar ran kowa sai an ba shi izini iyaka dai ana cewa yana zagayawa kullun wasu na cewa so biyar wasu suna cewa fiye da so biyar din kowa duk mutumin da duniya gaba ɗaya duk gini sai mala'ikan ya zaga shi ko so biyar ko fiye da haka nan sai ya zo ya kalli mutum ya yi waya gane ku saboda haka amma ya ka dai karɓar ne abba ya yi sai an ce ya karɓo ɗaya amma dai yana kikewa don ya gani ya ga waɗanda aka bashi umarni ya karɓo ɗin sai ya karɓo kuma kaga Allah ya bashi wannan izini ya bashi kuma wannan horewa ta inda duk waɗin duniya gaba ɗaya kaf ɗinta ba ta da matsala yanzu da an ce karɓo ne ba wata matsala zai karɓo shi zai karɓa shi ba tare da wani ɓata lokaci ba ita shi wanda ka san ka aje kwano kana abinci gaban ka ne haka yake duk inda kaga bukata zaka ebo no baka can zaka ebo ta nan ba mai iya hana ka misali ko to shi ma duk duniya hakan take kamar wanda kasan ka aje kwano ne na abinci gaban ka shi ma haka nan duk inda ya kaso zai dauko ran wanda duk ya kaso can zai dauko ba wata matsala to kaga shin nan ne muka yi ko a can ne a magama ko na wani mutumin da ya zo wajen annabi sulaimanu alayhi salatu wassalamu ko nan ne muka yi shin okay na to shine ya zo mala'ika mutuwa ya zo sai isko wannan mutumi a nan majalisar ta annabi suleiman amma mala'ika wa cikin sura mutum ya tafi sai ya tsaye yana ta kallon wannan sai yana ta kallon wannan mutum shi mala'ika amma da sura mutum ne yake don shi bai san shi ba shi mutum to bayan an aboga shi mutum da sai dai duk dan ji bai samu natsuwa ba sai tambaya annabi suleiman wai shi wannan mutumin ya ta kallo ne sai ya ji tsoron yadan mutumin bai natsu da shi ba sai ce mai ai azra'ilu ne mala'ikan mutuwa ne subhanallah kaga akwai tashin hankali sai ce at sai ce to aiku ba Allah shi yanzu abin da ya kaso Annabi sallallahu alaihi wasallam da taimaka mai a sa iska ta dauke shi dan nan wurin a kai shi can kasar Hindu wajen inda yake a raba shi da nan wurin shi wanga kallo da mala'ika ya mai tunda an hada mai kuma mala'ikan mutuwa ne to yana ganin da kiɗin bare ne ko ya kaso an saba don haka amma zama za a sa iska ta dauke tunda shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam iska ta dauke mutum nan take a kai shi inda ka bukata yace a sa iska ta dauke shi ta kai shi can shi ke nan don ya tsere mutu ya tsere mala'ikan to shi kuma annabi suleiman ya sa iska ya kai shi shi ko sai mala'ika ya zo yana magana da shi annabi suleiman ita shi ya ta kallon wani mutum amma mamaki mamaki ne ga shi kuma saboda shi yanzu yanzu an ka ce mai ya karɓo rawan ga mutum amma can hindu can an ka ce zai asarar nashi can an ka ce zai karɓo ran nashi din wai kuma sai to ya gan shi gashi nan wajen baitul maqdis kuma to shi kallo da kai na mamaki ne kai to ya za a iya karɓo ne yanzu yanzu kuma can Allah ya ce mai karɓi shi ba nan wurin ba kaga shikenan kawai shikenan sai ta ya karɓar can nashi kaga a shaida ma shi don a zabar a kashi tuni can da inda inda za a karɓar nashi shi ne kuma an kai saboda haka a saboda haka to shi ne kaga to da haka wato shi ne a sai zama wata mala'ikun kaga suna karɓar da ɗin na mutum kuma ba su saba duk wanda aka ci su karbo din za su karba haka yake to shine a can wannan tafsir da muka shine shi wai kawo cewa da haka a lokaci saboda shi mala'ika ana ganin shi lokacin mala'ika in ya gara ma yana cewa cikin sura ta mutum sai a gan shi to amma daga baya ne sai ya boyu bai ya faɗo shi kenan ba a gani idan Allah ya boye da shi to saboda haka shine sai aka ce dai watan nan kaga mala'ikun mutuwa shine wanda yake yana karɓar ran mutum wanda an ka wakilta ne to haka shi yasa kaga komi Allah madaukakin sarki ya wakilta shine zuwa ga watan wanda suke gabatar da shi to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce na walau tarakum
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا موقنون
to sai Allah maɗaukin sarki a ya ci gaba da ainihin fatan bayani duk da yake can ayan nan da mun kawo cikin can don an rage bayanai can wanda kuma yana da kyau bismillah yana da kyau a ce don an san da su saboda irin abubuwan wani jama'a kan farko da malamai suke magana kan cewa ita a jijjiyo al'amuran nan duniya nan tana da shekara watan duk yini guda irin na duniya to daidai yake da shekara dubu na lahira to kuma malamai suka ce wato ita duniya gaba ɗaya sati guda ne irin na lahira wanda an ka mu shekara dubu bakwai kenan to sinu suke cewa kuma ga ƙa'ida wato kamar yadda imamu su yi halittafi ya yi a kan wannan bayani ɗin to shi ne sai malamai suka magana cewa to kuma sadda an ka aiko manzala salama an aiko shi ne a shekara ta dubu shida an gane shekara ta dubu shida an bayan da kaga an ka aiko shi to don haka bayan an zo kaga yanzu ga shi zuwa shekara muna jijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko to shi ne kaga an gace dubu shida an ka aiko ta shi kaga yanzu an ka ɗauki dubu guda an gama can dubu shida tun da shi mazala shekara dubu yanzu da wucewa ko ya zama nawa kenan bakwai sun ƙare kenan to to shi ne malamai sun ce to kuma wato shi ga irin wannan din na a dubun bakwai da an ka yi magana to an ka ce ilalle saboda ga lokacin su malamai suna magana fa can a shekarun da na wuce baya ɗaruran da sun kaɗan wuce suna magana cewa to lalle kamar mazala ɗin ba zai wuce shekara dubu guda da zuwa ne za a tashi alƙiyama ba to amma kuma daga baya sai akwai imamu suyuɗi da ya wallafa ya yi wani littafi wanda yake bayani akan wannan matsala din to shine wanda yana nan ma ya kawo shi a cikin al'awai da fatawa ibn taliba yana ce mashi al-kashfu fi mujawazatil ummati alf yana bayani ne game da wannan sai ya ce don hakan ga to bayan da ya kawo bayanin cewa to don hakan ga za su wuce shekara dubu din amma dai ba za su tsallake da ɗari biyar sama ba subhanallah to da haka wallahi da ya ya ka dai wannan ƙari ne to shi yasa shi shi da ya kawo wannan bayani shi ma ya kawo shi ma ga duk kusan malaman tafsir suna kawo wannan din to amma da ya kawo sai ya ce to yanzu dai wallahi Allah mu tada yanzu dai ga mu muna dubu ɗaya ya faɗi adireshin shekarar hajjar da muke ciki ta ce da haka kiran lamari da ya matso kenan subhanallah ce Allah ya samu cika da imani a to saboda haka iyaka dai malamai suna cewa wannan dai wani ƙari ne dai wanda Allah ya kawo kuro amma dai kuma in an ka diba duk wasu abubuwan da an ka faɗa na alamomi duk sun riga su kusan sun tabbata duk alamomin da zaka ji an ce ƙarshen duniya za a yi kaza ƙarshen duniya za a yi kaza to sai ka isko duka abubuwan da sun faru duk an tanya su to don haka a to shi yasa kaga shi wacce to hakan ga to abin da ya kamata to iyaka dai mutum kowa ci gaba da yin guzuri watakila lamarin ne ya kusa tun da zuga adadin da muke na shekaru din subhanallah tun da to to yalle ka iyaka dai sai a dage a ta kokari kai ta ayyuka da ibada zuwa ga Allah kaga koda kuma ai kaga koda ba ai tashi alƙiya ba ai kaga in mutum shi ya mutu ai ayyuko to da ga to shi ne da ga ko mutum ya kai lokacin ko bai kai ba kaga dai a lokacin mutuwa dai shi yawwa to in yanzu kaga shi an riga an yi kai shi kenan to to shi yasa shi ya kawo cewa bayan da ya kawo waɗannan bayanan don da shi ga lokacin da ya ka bayanin bayan ya kawo wannan magana sai ya ce to kuma yanzu an ka duba bayan an aiko manzo daga shekara ta dubu shidda ta dubu shidda to zuga shi da hijira muna shekara dubu ɗai da ɗari uku da tamanin da uku ga lokacin da shi shawaki bayanin sadda ya rubuta da yake magana akan wannan tafsir ne shi to yanzu kaga mun karbo sako mun kai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya to shine sai ya ce to saboda haka ya ce wa hadhihi sab'atu wa hadhihi sab'atu alafin wannan shekaru watan dubu ka da an ka ce to ka anna hadin in ka kamar sun kare kake ne yanzu gaba ɗaya la ya'lamu man tahad dunya illa Allah ya kade Allah shi kadai ne ya san watan karshen duniya shi kadai san abin da ya tsara din walakin na ziyarata ba'da sab'ati alafin ma yazunnuna haka iratu to shine sai dai ya magana dai a kan cewa a abubuwan sun matsu su mana fata Allah ta cikin imani kawai da yake yana jin lokaci ya ga addu'a kanta sai dai gobe mun dawo sai mu sai mu tashi gare ta sai a maimaita ta muna fata inda muka daidai Allah karɓa muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah fahimtar da mu daidai ba mai ikon gyarawa Allah karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya karba muna muna roƙon Allah dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya tabbata mana Allah ya bamu muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake bata a cikin wannan wata dukkanin jama'ar da suke ta neman addu'o'i akan bukatu su daban daban Allah ya sanya Allah ya dama da kowa bukatun alkhairi muna roƙon Allah ya yaye mana musibar da muke cikin ta dukkan wani kunci da tsananin da musulmi suke ciki muna fatan Allah shi yaye mana baki daya wannan alloba da muke fama da ita muna fatan Allah shi yayi mana mana maganin ta muna roƙon Allah dukkanin a musulmin da suka rasu a cikinta Allah ya gafarta musu mu kuma muna fatan waɗanda ba su kamu ba Allah ya kare mu alfarman maza Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ اللهم ارفع عنا الجهد والجوع ولا قرية وكشف أن من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين